الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yammaci na sha uku ne ko sha uku ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da sha takwas ga watan takwas miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurat a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin usul sunna littafi ne na babban malami ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na talatin da uku a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karasa karatu da muka ɗauko daga babin wato neman gafara ga dukkan musulmi masu kallon alƙibla da kuma yi wa musulmi sallah idan ya mutu daga cikinsu mun ji wasu daga cikin ayoyi da hadithai da malam ya kawo duk da cewa mun bibiyi isnadan waɗannan hadithai mun ji matsayinsu a mun karanta hadithin kusan ƙarshe akhbarani ishaq an muhammad ibn luba ibn umar ibn lubaba to bayan nan kuma sai muka shiga babi na 29 babin da ke magana akan hadisan da a cikinsu aka yi maganar kore imani sanadiyar aikata zunubai wayannan hadisai suna da yawa da mana ya kawo a cikin wannan babi da suke nuna babu imani idan har mutum ya aikata wasu zunubai kamar hadithi na 149 hadisin ishaq wanda abi huraira ya ruwaito wanda manzo Allah yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليها وهو مؤمن kaga duk waɗannan maganganu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi na kore imani ga mazinaci a lokacin da yake yin zina da ɓarawo lokacin da yake sata da mashayi lokacin da yake shan kayan maye da kuma ainihin wato mai ɗibar dukiyar mutane wayannan dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su aikata wayannan irin laifuffuka ba alhalin akwai imani a tattare da su haka mun karanta hadithi na 150 hadithin abubakar ibn abi shaiba kenan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wata huduba a cikin hudubar aka ce annabi ya ce la imana liman la amanata lahu ma'ana babu imani ga wanda ba shi da amana kaga anan ma annabi ya kore imani ga duk wanda ba shi da amana sannan mun karanta hadithin Anas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma huwa bi mu'minin ba mu'mini bane man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk wanda makwabcinsa bai amincewa musibarsa ba da cutarwarsa annabi ya ce ba mumini bane kaga anan ma an kore imani ga mugun makwabci mai cutar da makwabcinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya ce ba mumini ba ne mai sukar mutane ba mumini ba ne mai aibata mutane ba mumini ba ne mai alfasha da fitsara da rashin kunya kaga duk waɗannan ayyuka ne ko kuma wasu laifuka ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore imani ga masu aikata su kamar yadda a hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore imani ga dukkan mai kin sahabbai musamman sahabbai yan madina a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wala yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir to dukkan waɗannan hadisai da makamantan irin su domin karanta su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore imani ga waɗanda suka aikata waɗannan ayyuka ɗin to kore imani ga baki ɗaya ne ko kuma kore cikar imani wanda shine abin da ibn abi zamanin ya yi ta ƙoƙarin a kawo mana cewa cikar imani wayannan hadisai suke korewa ba wai ainihin wato a manufar waɗannan ana tamfi minal imani haƙiƙatahu haƙiƙanin imanin waɗannan hadisan suke korewa wa ikhlasahu da kuma tataccen imani suke korewa la yakunu imanu man wato man yartakibu hadhihi al-ma'asi khalisan haqiqiyan ka haqiqati imani man la yartakibuha ma'ana cikar imani da tabbat wato da tataccen imanin wanda baya aikata waɗannan laifuffukan da muka karanta ba za ka hada shi ba da imanin wanda yake aikata waɗannan laifuffuka to waɗannan su ne abubuwan da kusan mawa karanta mun karanta hadisi mai lamba ta 155 156 da haka za mu tashi kan ainihin wato sabon babi wanda babi ne na 30 qala al muallif rahimahullahu ta'ala babun fil ahadith allati fiha dhikru shirk wal kufr ibn abi zamanin yace ga wani babi a cikinsa za mu ji an ambaci hadisai wanda hadisan suna magana akan shirka da kafirci al'ahadithun latifi ha zikiru shirk ma'ana hadisan da aka ambaci shirka a cikinsu wal kufuri ko kuma aka ambaci kafirci a cikinsu ƙala muhammad muhammad ibn abi zamanin rahimahullahu ta'ala yake cewa haddathani wahab an ibn waddah عن السماده عن ابن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وانا حديث ابن أبي زمانين يكي وهب ya zantar da shi wannan hadithin shi kuma daga ibn waddah ibn waddah shi kuma ya ce daga as-sumadihi as-sumadihi shi kuma ya ce daga ibn mahdi ibn mahdi yake cewa shu'ba ya zantar da su wannan hadithin daga amash daga abid duha daga masruq masruq yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tarji'u ba'di kuffaran kada ku koma kamar kafirai bayana yadribu ba'dukum riqaba ba'din inda za ku dinga fada da junanku wannan nasaran wannan wannan nasaran wannan wannan na dukan wannan wannan na dukan wannan wannan na kokarin kashe wannan wannan yana kokarin kashe wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku zama kamar haka bayan na bar ku tsintsiya madaurin ki daya na tafi da baku kuma ku koma kuna fadace fadace da yaƙe yaƙe a tsakankaninku ku wannan hadithin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kafirci wato la tarji'u ba'di kuffaran kar ku koma kafirai bayana to annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kafirci irin babban kafirci na fir'auna da hamana ko irin kafircin abu lahab da abu jahal to shine hikimar kawo mana waɗannan hadisan don mu san cewa akwai kufurun dona kufurin akwai babban kafirci akwai karamin kafirci akwai kafircin da bai kai babban kafirci ba to fada tsakanin musulmi wannan ya saru wannan wannan ya saru wannan wannan ɗabi'a ce ta maguzanci ta irin na mutanen jahiliya amma in aka samu musulmi sun kasa mallakar zuciyarsu suka sarke da fada wannan ya daki wannan shi ma wannan ya daki wannan ko suka yi sare-sare a tsakaninsu to ba za a kore musu imani ba baki daya a ce sun zama kafirai saboda wannan hadithin saboda wannan hadithin ya zo am amma akwai ayar alkur'ani ta yi taksisinsa kamar yadda wasu hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi taksisinsa kamar in ka kalli hadithin a ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin sai Allah ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhawaykum kaga bayan an kawo cewa idan mu'minai tawagar muminai suka yi aran gama da juna suka yayyaki junansu wannan suka saru wa'annan wa'annan suka karkashe wasu daga cikin waɗannan kuma duk muminai ne duk musulmi ne duk masu cewa la ilaha illallah ne sai Allah madaukakin sarki ya ce to a samu musulmi wa'anda su ba sa cikin su su yi kokarin yin sulhu da sasanci tsakanin su idan ɗaya daga cikin jama'an nan ta doge akan sai ta ci gaba da yakar ɗayar ta ci gaba da zalunci Allah maɗaukakin sarki ya ce to a samu kyakkyawan alliance tsakanin ainihin wato tsakanin su wa'anda suka janye daga yakin da kuma su wa'annan masu yin sulhu sai su haɗe dan a yaƙi waccan azzalimar tawagar wadda take ganin sai ta ci gaba da saba umarnin Allah da manzansa idan sun dawo kan doka da oda sun dawo kan alkur'ani da sunna Allah maɗaukakin sarki ya ce to ku ci gaba da zaman sulhu da sasanci a tsakaninsu Allah maɗauka kuma ku yi adalci lokacin da za ku yi sulhu da sasanci tsakaninsu Allah maɗaukakin sarki yana son masu adalci bayan Allah ya kawo wannan ayar sai kuma ya ce innamal mu'minuna ikhwatun sani dai muminai yan uwan juna ne kaga duk da sun yi fada duk da sun yi yaƙe-yaƙe duk da kila ma an samu salwantar rai amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ce innamal mu'minuna ikhwatun to in ka ɗauko waccan ayar sai ka auna ta da wannan hadithin la tarji'u ba'dikum faran yadribu ba'dukum riqaba ba'din sai wannan ya nuna dan an samu rashin jituwa musulmi sun yi fada tsakanin su ba za a ce sun zama arna ba ba za a ce sun zama kafirai ba saboda hadithin la tarji'u ba'dikum faran yadribu ba'dukum riqaba ba'din ina fata an fahimta duk da cewa wannan hadisi sahihi ne amma wannan isnadin da ibnu abi zamanin ya kawo mana isnadi ne wanda yake yana da ainihin wato tangarda ko yana da rauni hadisi ne wanda yake mursal an gane ko hadisi ne wanda yake mursal amma matanin sa dai sahihi ne abin da ya gurbata ingancin wannan isnadi har zuwa kan masruq shine samuwar ibnu waddah shi ko ibnu waddah din ina ganin duk waɗanda suke bibiyar wannan karatu ma bai kamata a ci gaba da maganar ibnu waddah ibnu waddah ana karbar hadisin sa ko ba a karba ba mun tattauna a gurare daban-daban tun a hadisi na farko aka gaya mana wane ne ibnu waddah amma in ka cire ibnu waddah ragowar rijal din siqat mutanen wato amintattu ne sannan an samu an ana ta shu'uba a ta amash afwan domin da ya ce haddathana shu'ba sai ce anil a'mash da aka a'mash yayi an ana to amma an anar a'mash anan ba za ta cutar da isnadin hadisin ba domin tana daga cikin ruwayar shu'ba anhu daga wato wadda shi al'amash ya ruwaita to don haka samuwar shu'ba a cikin isnadin ya gamsar da wadatar da mu game da tadilisin a'amash kun san mun sha karantawa cewa idan malami ya zama mudallis yana yin tadilisi to in ya ruwaito hadisi da an ana ba a karbar har sai ya sarraha cewa ji yayi ko karan wato abin nan zantar da shi aka yi labari aka bashi ma'ana sai yayi tasrihi to yanzu gashi mun samu a'amash ya yi an ana amma an anar ba za ta cutar da isnadin ba saboda akwai shu'uba a cikin ainihin wato isnadin kuma daga shu'uba ya je har wa yau hadithin mursal ne daga cikin marasil na masruk kamar yadda imamun nasa'i ya hukunta haka kuma bayani zai zo shi masuruk ɗin nan tabi'i ne babba daga cikin tabi'ai amma bai iso garin madina ba daga ƙasar yaman sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin lokacin da ya iso daga ƙasar su ta Yaman ya iso garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da haka kaga yana cikin dabakar tabi'ai amma ba za a sa shi a cikin dabakar sahabbai ba to kuma gashi in ka kalli wannan isnadin sai aka ce an masurukin kala masuruku ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga lalle akwai wani tsakanin masuruk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci abin nan to shi sa hadisin ya zama mursal saboda akwai irsali tsakanin ainihin wato shi masuruk da kuma ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har wa yau ka duba al-marasil na ibnu abi hatim shafi na 168 da kuma jami'u tahsil shafi na 277 hadisin dai imam nasa'i ya fitar da shi a cikin al-mujtaba mujalladi na bakwai rakam na 3139 da kuma 3140 ta hanyar a'amash daga abi duha da dai wannan isnadin imamun nasa'i ya yi ta'akubi wato ya yi ta'aƙibin wannan wato a rakam na dubu hudu da ɗari da talatin da tara ya ce haza sawab ya ce wannan shine daidai wa aqaba kuma ya yi ta'akubi ma'ana ya yi ta'aƙibin rakam na dubu hudu da ɗari da arba'in ya ce mursal da haka wannan isnadin mursal ne haka kuma an ruwaito wannan hadisin dai da isnadi ta hanyar sharik daga A'amash daga Abi Duha daga Masruq shi kuma Masruq daga Abdullahi dan Umar marfu'an to ita kuma wannan hanyar Imam nasai ya kawo ta a cikin wato littafin sa mujalladi na bakwai rakam na 4137 sai dai qala ayyash inda nasai wato qala illa annahu qala sai dai ya ce ayyash inda nasai a wajen nasai ayyash ne an gane ko haka shi ma ka duba wato mujalladi na bakwai rakam na dubu hudu da dari da talatin da takwas to sai dai waɗanda suka fi su aminci suka fi su inganci wato suka fi su zama wato tsika sun saba musu sun saba musu daga ciki akwai shu'uba kamar yadda ya zo a cikin musannaf a nan na biyunsu akwai abu mu'awiya ad-darir wannan min asbatin nas yana daga cikin wayanda suka fi zama sabt a cikin mutane fil a'mash ka duba sharhu ilal na tirmidhi ibn rajab na ibn rajab mujalladi na biyu shafi na ɗari bakwai da sha biyar zuwa shafi na ɗari bakwai da ashirin na ukun su kuma shine ya'ala ibn ubaidin at-tanafisi wayannan manyan malamai guda biyu muawiya ad-darir abu muawiya kai ad-darir da ya'la bin ubaid at-tanafisi ruwayar su inda nasa'i ta zo a cikin nasa'i kamar yadda bayani ya gabata wallahu a'lam hadisin dai yana da shahid duk da wayannan hanyoyin duk da malai yake gaya mana hanyoyi ne wayanda suke akwai tangarda a cikin su amma dai akwai wata hanya wato hadisin yana da shawahid ta hadisin jarir bin abdullahi al-bajali da lafazin قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جرير بن عبد الله البجلي yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin ban kwana yace da ni istan sitin nasa ka sa mutane su sit su shiru thumma qala sannan sai manzo Allah ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din kar fa ku koma kafirai bayana ku dinga fada tsakaninku wa'annan na yakar waɗannan wa'annan na kashe waɗannan wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahih littafin sa mujalladi na daya rakam na 121 ka duba fatul bari haka Imam Muslim a cikin as-sahih shi ma mujalladi na daya rakam na 65 a lafazin kuma wannan nasa ne dukkanin su ta hanyar Shu'ba daga Ali ibn Mudrik daga Abi Zur'a daga kakansa Jarir bihi Jarir bin Abdullah al-Bajali kenan Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala a cikin al-Fathul a cikin Fathul Bari a mujalladi na 1 shafi na 317 yayi sharhi ga wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yadribu ba'dukum riqaba ba'din wal ma'ana ma'anar wannan hadisi inji ibnu hajar la taf'alu fi'lal kuffar kada ku yi aiki irin na kafurai fatashbahuhum ku yi kama da su fi halati qatl ba'dihim ba'dan a irin halayya su ta kashe junansu wasu su kashe wasu wasu su yaƙi wasu ku a matsayinku na musulmi ana iya samun kafirai yan wannan ƙasa su yaƙi waccan ƙasa kafiran nan su yaƙi wa'yancan to ku musulmi tsintsiya ce maɗaurin ki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku yi koyi da su abinda ake nuna ake na a hadisin kada mu kamanceceniya da kafirai wajen faɗa da junanmu an fahimta ko وحدثني إسحاق عن أحمد ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد الله عن منصور عن أبي خالد عن النعمان ابن عمر عن النعمار عن النعمان بن عمرو ابن مكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وانا حديث النعمان ابن عمرو ابن مقرن يتي منزن الله صلى الله عليه وسلم يتي سباب المسلم فسوق zagin musulmi fasikanci ne mutum ya zama yana zagin musulmi ɗan uwansa wannan a musulunci fasikanci ne wa qitaluhu kufrun manzo Allah ya ce musulmi ya yaki dan uwansa musulmi kuma wannan kafirci ne kaga shi ma dai wannan hadisin ya zo da lafazin qitaluhu kufrun kenan yanzu idan wani musulmi ya yaki dan uwansa musulmi ya zama kafiri kenan irin kafircin Abu Lahab da Abu Jahal irin kafircin Utba da Shaiba ina fata an gane ko kuma ba haka ake nufi ba hikimar kawo waɗannan hadisan dan ka gane akwai babban kafirci wanda ke fitar da mutum daga musulunci akwai ƙaramin kafirci wanda baya fitar da mutum daga musulunci amma laifi ne gundume mai daga cikin manya-manyan zunubai to wannan hadisan abin da yake fa'idantar da mu kenan kamar yadda za mu ji daga ƙarshe insha Allah to wannan hadisin na sibabul muslim fusuqun zagin musulmi ba wata gwaninta ba ce ba wani cinyewa ba ne don ka zagi ɗan uwanka musulmi fasiki ne kai a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka yi faɗa ka yaƙi ɗan uwanka musulmi to wannan shi ma ba wani abin kirki ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan kufurun to wannan hadisin shi ma ta fuskar isnadi yana da rauni duk da cewa matanin hadisin ya inganta domin a cikin isnadin akwai ishaq wa huwa tujibi shine ishaq at-tujibi wannan shi ma tarjamarsa da bayaninsa ta gabata tun a hadisi na bakwai haka akwai ibn wabbah shi ma bayani ya gabata tun a hadisi mai lamba ta ɗaya a cikin wannan littafi haka ma a ciki akwai abu khalid wa huwa walibi al-kufi abu hatim yayi magana akan sai ce salihul hadith wato hadisin sa salihi ne wato nagartacce ne ibn hibban a cikin littafin sa at ya ambaci wannan malami wato abu khalid haka ibn hajar ya ce makabul wato wannan karbabben malami ne karbabbe ne ka duba cikin ajarhu wa ta'dil mujalladi na bakwai wato shafi na 508 da kuma afikat mujalladi na biyar shafi na 514 da kuma ainihin wato tahzibul kamal mujalladi na talatin da uku shafi na ɗari biyu da saba'in da shida da kuma attakarib shafi na ɗari shida da talatin da shida amma wa ma a daman zukirat banda wa'annan da kaji an ambata fatikatun ragowar dukkaninsu sun sha duk fikat ne jarir da kaji an ambata a cikin isnadin shine ibnu abdulhamid abdabbi imamun ma'arufun wannan wani shugaba ne jagora a duniyar ilimi kuma sananne ne wa shaykhu malamin sa kuma shine Abdullahi wa huwa ibn Shuburma shine Abdullahi wanda aka fi sani da Ibn Shuburma Abu Shuburma al-Kufi fatikatun faqihun sika ne kuma sannan faqihi ne hadisin dai Ibn Abi Dunya ya fitar da shi a cikin As-Samt a lamba ta 590 ta hanyar Abi Bakar Ibn Abi Shayba daga Jarir da dai shi wannan isnadin makamancin haka haka imamu tabarani a cikin alkabir shi ma ya fitar da shi a mujalladi na sha bakwai shafi na tamanin da kuma shafi na talatin da ko shafi na takwas akwai dai dugu ko na takwas ko na tamanin da kuma shafi na talatin da tara ta ta wata hanyar daban daga abi khalid shi ma dai da wannan isnadin sannan hadisi yana da shahid ta hadisin Abdullahi dan Mas'ud da lafazinsa shi kuma sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun wannan wato isnadin Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafin sa mujalladi na daya shafi na 48 da kuma Muslim a cikin sahihin littafin sa shi ma shafi na da mujalladi na daya shafi na 36 30 da shafi na 64 dukkanin su sun ruwaici wannan hadisin daga Shu'ba shi kuma daga Zubayd daga Abi Wa'il daga Ibn Mas'udin marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka shi ma wannan hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma hadisi ne wanda shi ma an ambaci lafazin kafirci a ciki kar ku manta malam Ibn Abi Zamanin yana gaya mana hadisan da a cikin su aka ambaci ko dai shirka ko kafirci قال ابن أبي شيبة قال وحدثنا عبد عبد الرحيم ابن سليمان عن الحسن ابن عبيد الله عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنه ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر وانا حديث حديث نود ابن أبي شيبة يروي توشي يتي عبد الرحيم ابن سليمان يازن تدسو دقى الحسن ابن عبيد الله دقى سعد بن عبيدة shi kuma ya ce na kasance wataran a wajen abdullahi dan umar sai wani mutum ya yi rantsuwa da ka'aba ya ce na rantse da ɗakin ka'aba za ka dinga jin wani lokaci ana irin wannan rantsuwar na rantse da ɗakin ka'aba faƙala lahu ibn umar nan take abdullahi dan umar radiyallahu anhu sai ce da shi wai hak miskin da kai kai canka la tafa'al kar ka ƙara yin haka kar ka ƙara yin rantsuwa da ka'aba fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam domin haƙiƙa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa man halafa bi ghairillah duk wanda ya yi rantsuwa ba da Allah ba, faƙad ashiraka tabbas ya yi shirka, au kafara ko ya kafirta. Duk wanda zai yi rantsuwa ko dai ya rantse da Allah ko ya shiru, man kana halifan fal ya halif billah au liyasmut. Duk wanda zai yi rantsuwa ko dai ya rantse da Allah ko kuma ya ja bakinsa ya shiru domin rantsuwa da wani Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hakan ya yi shirka ko kuma ya kafurta wannan isnadin shi ma kaman wanda ya gabace shi ne duk da matanin nasa ya inganta domin a cikin isnadin akwai wayancan da aka ambata a isnadin da ya gabata a har zuwa kan ibnu abi shayba har zuwa kan ibni abi shayba ina fata an gane kaga akwai ishaq akwai ahmad ibnu khalid akwai ibnu waddah har zuwa kan ibn abi shayba isnadin iri ɗaya ne har zuwa kan ibn abi shayba shi yasa sai bai kawo maka sauran wayancan mutanen malaman ba kawai sai ya fara daga kan ibn abi shayba isnadin na ibn abi shayba zuwa ga ibn umar ya inganta sahihun jiddan ya inganta matuƙa hadisin imam abu dawud ya fitar da shi a cikin as-sunan mujalladi na uku shafi na ɗari na dubu uku ko hadisi na dubu uku da ɗari da ɗari biyu da hamsin da ɗaya kuma da ya ruwaito hadisin wasa kata alai imam abu dauda ya yi shiru akan wannan hadisi imam tirmidhi a cikin jami'u tirmidhi a mujalladi na hudu shafi na ko kuma hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin da biyar shi ma ya fitar da wannan hadisin ya ce kuma hadisi ne hasan haka imamu ahmad bin hanbal a cikin musnad ɗinsa mujalladi na biyu shafi na ainihin wato talatin da hudu hadithi na tamanin da shida da kuma na ɗari da ashirin da biyar shi ma ya ruwaito shi wasaha isnadahu ahmad shakir ahmad shakir ya inganta wannan isnadi a cikin sharhin da yawa musnad a mujalladi na takwas shafi na dubu ko hadithi mai lamba ta dubu shida da saba'in da biyu haka ibn hibban a cikin sahihin littafinsa shi ma ya kawo wannan a mujalladi na goma rakam na dubu hudu da ɗari uku da hamsin da takwas ka duba al-ihsan haka abu abdullahi al-hakimun ne sabori a cikin al-mustadrak mujalladi na ɗaya shafi na sha takwas shi ma ya ruwaito shi ko kuma wato shafi na sha takwas da kuma mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da casa'in da bakwai ya ce sahihun ala sharɗi shaikhain wa lam yukhrijahu ووافقه الذهبي والبيهقي في الكبرى هكا امام البيهقي cikin sunan al-kubra shi ma ya kawo wannan hadisin a mujalladin sa na goma shafi na 100 shafi na 29 dukkanin wayannan sun ruwaita ta hanyar ta hanyoyi daban-daban daga Sa'ad ibn Ubaid Ubaida bihi marfu'an kamar yadda Ibn Hajar ya ambata a cikin Fathul Bari shi ma kuma mujalladin sa na goma a shafi na 516 wasa kata anhu kuma yayin shiru a kansa da haka hadisi ne shi ma wanda yake ingantaccen hadisi cewa duk wanda ya rantsuwa da wani Allah to tabbas yayi shirka ko kuma ya kafurta to ana nufin shirka babba ko karama ana nufin babban kafirci ko karamin kafirci to shine duk muna ta karanta waɗannan hadisai da suka zo da lafazin kafirci ko shirka daga ƙarshe sai mu ji wace shirkar wace shirkar ake nufi babbar ko karamar wani kafircin ake nufi babban kafirci ta yanda duk wanda ya aikata irin wannan aikin ya kafirta sai ya sai ya sake shiga musulunci ko kuma ana nufin karamin kafirci mafhum قال ابن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمه عن حكيم الاشرم عن ابي تميمه الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وانا حديث شما دي اسناد كمر اسناد حديثنا دريد همسن دا تقوص دنن حدثني اسحاق شي دن ne dai har zuwa kan ibni abi shayba ina fata an gane shi ne dai har zuwa kan ibni abi shayba shi yasa ba sai ya maimaito maka ba kawai sai ya dauka daga kan ibni abi shayba ibni abi shayba yake cewa waki'u ya ba su labari daga Hammad bin Salama shi kuma daga ainihin wato Hakim al-Ashram daga abi tamimata al-hujaimi shi kuma daga abi huraira Allah ya kara masa yadda abi huraira yake cewa ya ji wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata haiban duk wanda ya sadu da mace tana jinin al'ada aw imra'atan fi duburiha ko ya sadu da mace ta duburarta yayi luwadi da ita aw kahinan ko ya je wajen boka ko dan tsubbu wa saddaqahu bima yaqul kuma ya gaskata wannan boka game da abin da bokan yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad manzo Allah ya ce tabbas wannan mutum da ya aikata ɗaya daga cikin wannan ayyuka ya kafircewa abin da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma kaga ya zo da lafazin faqad kafara to wannan shi ma hadisin isnadin dai kamar wanda ya gabace shi ne ta fuskar isnadi wannan isnadin na ibnu abi zamanin da yana da rauni amma fa matanin hadisin ya inganta domin ta wata hanyar imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan sunan sunan abi dawud mujalladi na hudu hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari tara da hudu imam tirmidhi a cikin aljami jami'u tirmidhi a mujalladi na ɗaya ainihin wato hadisi ko shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu haka ibnu maja a cikin sunan ibnu maja mujalladi na ɗaya rakam hadisi na dubu na ɗari shida da talatin da tara haka imam ahmad a cikin musnad a mujalladinsa na biyu wato shafi na ɗari hudu da takwas hadisi na dubu hudu hadisi kai amin hadisi afwan hadisi na ɗari hudu da saba'in da shida ta hanyoyi kamar haka wato ta min ɗurukin ta hanyoyi daban-daban an hakimin daga dai shi ainihin wato hakim imam tirmidhi yake cewa la na'rifu hadha alhadith illa min hadith hakim al-ashram ba mu san wannan hadithin ba sai ta hanyar hakim al-ashram daga abi tamima al-hujaimi daga abi huraira sun qala sannan sai ce wa ba'afa muhammadun yani al-bukhari imam al-bukhari ya raunana hadha al-hadith wannan hadithi min qibal isnadihi ta bangaren isnadinsa qultu sai na ce balil isnadu hasan isnadin isnadi ne hasan kuma hadithin sahihi ne an fahimta ko yawa yace nayi fushin baki nayi bayani dalla dalla a cikin a game da wannan hadithin a cikin wani littafi ithafun nubala bi adillati taharimi itiyani itiyanil mahallil makaruhi minan nisa a hadisi mai lamba ta hudu ka koma ka duba shi yana da muhimmanci sosai da haka shi ma dai hadisi ne wanda yake ba shi da ba shi da matsala hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa haddathani ishaq an aslam an yunus an ibn wahab qala akhbarana al-layth an khalid bin yazid an sa'id ibn abi hilal عن رجاء بن حيوة أن محمود بن ربيع أخبره أنه سمع شداد بن عوس شداد بن عوس ثم قال لا يبعد الإسلام من أهله فقلت وماذا يتهمون عليه قال الشرك وشهوة خفية قلت أيخاف عليهم الشرك وقد عرفوا الله فدفع بكفه في صدري في صدره وقال ثكلتك أمك وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر وانا حديث شما حديث وانا آه أين واتو Shaddad bin Aus wato Mahmud ibn Rabi'a a Mahmud ibn Rabi' ya ba da labarin cewa ya ji Shaddad bin Aus sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun maƙala sannan ya ce la yab'udul islamu min ahli musulunci ba zai yi nisa ba daga ma'abotansa musulmi ba za su bar musulunci ba ba za su yadda musulunci yayi nesa da su ba qultu fa qultu sai na ce masa wa ma za yuttahamuna alai to menene ake tuhumar musulmi akai qala shirku yace ana tuhumar musulmi da yin shirka wa shahawatun khafiyatun da kuma wata sha'awa boyayya qultu sai na ce masa ayukhafu alaihim shirk aw yanzu ana ji musu tsoron shirka wa qad arafu Allah bayan sun san Allah fa dafa'a bi kaffihi fi sadrihi sai ya buge shi da hannunsa a kirjinsa wa kala sai ya ce da shi sake latka ummuk amma mahaifiyarka ta yi wabinka ma'ana ka bani mamaki wa mashirku kai me ka ɗauka shirka ai ba wani abu bane shirka illa an taj'ala ma Allahi ilahan akhar sai ka hada Allah da wani abauta wannan shi ake nufi da shirka kaga ana sake nuna maka cewa shi akwai shirkar da bata kai girman haka ba ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci ana fuskanta ko to wannan hadithin shi ma dai isnadin sa fihi da'fun a cikin isnadin akwai rauni a ciki bayani ya gabata game da halin ishaq wato at-tujibi tun daga hadisi na ainihin wato bakwai amma ragowar rijal na isnadin sikat illa sa'id ibn abi hilal amma banda sa'id ibn abi hilal fa huwa saduqun shi ma dai mutum ne mai gaskiya wal asram akhrajahu abu nu'aym da asram akhrajahu abu nu'aym abu nu'aym shi ma ya fitar da wannan hadisin a cikin hilya mujalladi na 1 shafi na 269 da kuma zuwa na 270 ta hanyar layth ibn sa'ad daga ibn ajlan daga raja da dai wannan ainihin wato isnadin da haka wannan isnadin gaskiya yana da rauni bai inganta ba wannan magana da aka jingina ta zuwa ga Shaddad bin Aus wato ruwaya ce wadda take ba'ifa tana da rauni ina fata gane qala muhammadun to ga inda ibnu abi zamanin zai dan yi tsokaci zai yi bayani game da waɗannan hadisai da yake ta kawowa qala muhammadun muhammad ibnu abi zamanin yace fa hadhihi al ahadith waɗannan hadisai wa ma ashbahaha da wasu hadisan ma masu kamanceceniya da su ma'anaha ma'anarsu anna hadhihi al af'ala waɗannan ayyukan da kaji an ambata a cikin waɗannan hadisai almazkura fiha min akhlaqil kuffar daga cikin ɗabi'u da halayen kafirai wal mushrikina da mushrikai wa sunnatihimul manhiyu anha wa sunanihim da tafarkinsu manhiyun anha an da aka hani musulmi daga yin waɗannan ɗabi'un ko bin waɗannan hanyoyin liyata ha shahal muslim manhiyun anha waɗannan ɗabi'u da halaye duk an hana yin su liyata ha shahal muslimuna dan musulmi su nemi tsare da su su nesa da su su wato su kiyaye su wa amma an ya kuna man fa'ala shay'an minha amma a ce duk wanda ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da muka ji muka ji a cikin waɗannan hadisan mushrikan billah a ce yayi shirka da Allah au kafiran ko ya kafirta fala yadulluka ala zalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam fala yadulluka ala zalika qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wato maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta nuna maka haka ba ashirku akhfa min dabibin namli alal hajari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaga shirka tana buya fiye da buyan tafiyar tururuwa akan dutse idan in tururuwa tana tafiya zaka dinga jin aman tafiyar ta akan dutse to shirka za ta iya shiga cikin jikinka ka gane ma'ana akwai shirkoki waɗanda suke suna saɗaɗawa su shiga cikin jikin mutum ba tare ma da ya sani ba kamar yadda tururuwa ke tafiya akan dutse faqala abu bakr ne siddiq radiyallahu an sayyidina abu bakr siddiq Allah ya kara masa yadda yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana jin manzo Allah yace ai shirka ta fi buya fiye da tafiyar tururuwa akan dutse ta kila kai ma tuni ma kana cikin shirka ma baka sani ba wani shi ma kila yayi shirka ma bai san yayi ba saboda shirkar tana shiga burtu ta yi buya kamar irin buyan tafiyar tururuwa akan dutse shi sa sayyidina abubakar al'amarin ya tsinke da al'amarin yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina abubakar قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم كتي يا الله كسريني إن يشركا دكي إنا سري يا الله إنا نيمان سري إن يشركا دكي الهال إنا سنشي ووانا شركا وأستغفرك أما يا الله إنا روكوانك غافر تامن shirkar da na yi fi ma la'a alamu cikin abin da ban sani ba kaga kenan ashe mutum zai iya yin shirka shi kansa bai san yayi ta ba to shi sa sai manzo Allah ya karantar da mu wannan addu'a cewa mu nemi tsarin Allah ya kiyaye mu daga yin shirka muna sane kana sane ba za ka je wajen boka ba kana sane ba za ka yi dukkan wani abu wanda yake shirka ba ne amma kuma ka ci gaba da neman gafarar Allah cikin abin da ka aikata na shirka ba tare da ka sani ba na fata an gane wannan hadisin shi ma isnaduhu fihi da'afun shi ma isnadinsa yana da rauni ishaq din nan dai a tujibi shi ma ya sake kunno kai cikin wannan isnadi shi kuma dama bayani ya gabata a kansa sannan ragowar rijal din amma rijal ne waɗanda suke fikat illa sa'id ibn abi hilal fa huwa saduqun wannan shine a hadithin a ba shi bane wanda muka karanta kaman ko yawa ba shi bane قال حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن, عن ابن وهب قال أخبرني ابن عن عم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب النمل وذكر الحديث ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء فلما آتاهما صالحا صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما أي فلما آتاهما صالحا أي ولد ذكر جعل له شركاء فيما آتاهما وذلك إنما سمياه عبد الحارث وعلمنا أن ثم شركا غير شرك غير شرك من يجعل معه إلها ومن ذلك قوله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال ابن عباس لسائل سأله عن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الملة قال محمد ومن الكفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر كفر النعم نعمة yake cewa ishaq ya zantar da ni wannan hadisi daga aslam daga yunus daga ibn wahab ibn wahab yake cewa akhbarani ibn an'am ibn an'am ya bani labari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirku akhfa shirka ta fi buya min dabibin namli sama da tafiyar tururuwa wa zakara alhaditha sai ya ambaci wannan hadisin wa misdaqu zalika abinda zai ƙara gaskata haka qauluhu qaulullahi azza wa jal maganar Allah mai girma da ɗaukaka fi Adam wa Hawwa game da annabi Adam da nana Hawwa falamma atahuma saliha a lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba su ɗa lafiyayye ai waladun zakarun ya ba su ɗa namiji ja'ala lahu shuraka'a sai zurriyarsa suka dinga sanya masa shuraka a abokanan tarayya fi ma atahuma cikin abin da ya basu wa zalika inna ma wannan ko kuma ja'ala lahu shuraka annabi adam lokacin da Allah ta'ala ya amsa addu'a su ya basu da wanda yake lafiyayye ja'ala lahu shuraka sai suka sanya masa ababan wato abubuwan tarayya fi ma atahuma cikin abin da ya basu na da wa zalika abin da ya faru inna ma sammayahu Abdul Harith sun sanya wa wannan dan Abdul Harith maimakon su kira shi da Abdullahi ko Abdurrahman sai suka kira shi Abdul Harith wa allamana ya kuma sanar da mu anna samma shirkan akwai wata shirkar ghaira shirki man yaj'alu ma'ahu ilahan banda shirkar wanda ya hada Allah da kishi wato wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta banda wannan shirka akwai wata shirka wa min dalika daga cikin irin wannan shirkar banda waccan din qauluhu azza wa jal fadin Allah mai girma da daukaka wa man lam yahkum bima anzalallah duk wanda yayi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun waɗannan su ne kafirai qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya ce lissa'ilin ya ce wa wani mai tambaya sa'alahu da ya tambaye shi an zalika game da wannan kafircin cewa wa mallam ya hakun bi ma anzalallahu fa ulaika humul kafirun kenan duk shugabannin da suka yin aiki da alqur'ani sun zama kafirai kenan laisa huwa kufurun yanqulu anil milla Abdullahi dan Abbas ya ce ba ana nufin kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci ba kaga dai magana tana ta dawowa cewa akwai kufurun duna kufurin akwai karamin kafirci akwai babban kafirci babban kafirci yanqulu anil milla yana fitar da mutum daga musulunci karamin kafirci baya fitar da mutum daga musulunci amma yayi wa imanin sa wawa keken gibi sannan kuma ya aikata kaba'ira min kaba'irir dhunub Muhammad ibn Abi Zamani ne yake cewa min al-kufr aidan yana daga cikin kalmar kafirci har wa yau da zaka ji ta ko a cikin hadisai ma ja'a fil ahadith irin kalmar kafircin da ta zo cikin wasu hadisai ma ya kunu ma'anahu wanda ma'anarta zaka ga tana kasancewa kufurun ni'imata ana nufin butulcewa ni'ima ba wai ana nufin kafirci na fita daga musulunci ba butulcewa ni'ima shi ma ana kiransa da kafirci la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid an gane kaga akwai kufuranun ni'ima ina fata an gane to wannan hadithin shi ma isnadinsa yana da rauni saboda akwai inkifa'i a cikinsa shi wancan hadithin na cewa annabi adam da nana hawa su ma da aka basu da sun sanya wa Allah ababen tarayya a cikin abin da ya basu wannan hadisin da'ifi ne sannan kuma munqati a ciki dai akwai ishaq bayani ya gabata a kansa sannan a cikin isnadin har wa yau akwai ibn an'um ibn an'um shine wa huwa abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al-ifriqi wannan al-ifriqi din da afa ibn ma'in wa nasa'i yahya ibn ma'in da imam nasa'i duk sun rauna nashi haka imam ahmad yake ta nahanu la narwi anhu shay'a ba ma ruwaitar wani abu daga wajen wannan abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al-ifriqi وقال الدار قطني ليس بالقوي ابن حجر شما يتي ضعيف في حفظه كقوما cikin المغني مجلد na ɗaya shafi na 537 ka koma kuma ka duba diwanu du'afa a rakam na 2445 ka koma ka duba at-taqrib shafi na 340 sannan har wa yau banda wannan raunin akwai kuma inkida'i datsewar isnadi tsakanin ibnu an'um da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi Abdurrahman ibn An'um al-Ifriqi din nan shi yana daga cikin 'yan ɗabaka ta bakwai tunda ka san malaman ɗabaka ɗabaka ne to shi yana cikin ɗabaka ta bakwai kamar yadda ya zo cikin at-takarib shafi na 340 wa'annan 'yan wannan ɗabakar kuma irin ɗabakar Abdurrahman ibn An'um ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi to 'yan ɗabakar su suna daga cikin kibaru atba'it tabi'in yana daga cikin kibar manya-manyan atba'u tabi'in a ƙarƙashin haka kenan aqallul ahwal mafi karanci a ce an yakuna hunaka i'dalun akwai i'dal wata illa ce daga cikin illar isnadi akwai i'dal a cikin wannan isnadin inda saqata tabi'i wa kaza sahabi mutum biyu shi Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi ba tabi'i bane yana cikin atba'u tabi'in kuma sai ya ce manzan Allah ya ce kaga tsakaninsa akwai tabi'i akwai kuma sahabi duk gaba ɗayansu suna gaba da shi kuma duk bai kawo su ba kawai ya tsallake ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da haka wannan shine i'dal an gane ko yawa yake cewa kuma hadithin dai Abu Ya'la al-Mawsili ya rawaito shi a cikin Musnad mujalladi na ɗaya rakam na ɗari rakam na hamsin da tara da kuma na sittin ta hanyar Abdulaziz ibn Muslim daga Layth ibn Abi Sulaim daga Abi Muhammad daga Ma'aqil ibn Yasar yake ta haddathani Abu Bakar Abu Bakar an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu Al-Haythami a cikin Majma'i Zawaid mujalladi na 10 shafi na 224 yace rawahu Abu Ya'la Abu Ya'la al-Mawsili ya ruwaice shi an shaykhihi daga malaminsa Amr ibn Husayn wa huwa matrukun shi kuma matruki ne qultu sai nace lam yatafarrat bal tabahu Musa bai yi infiradi da wannan ruwaya ba shi kadai ya roice ta ba Musa ibn Muhammad ibn Hayyan yayi masa mutaba'a inda Abi Ya'la ruwaya tana wajen Abi wato tana nan a wajen Abi Ya'la ya kawo ta a rakam na 60 sai dai wannan isnadin bai kukuta ba daga rauni saboda samun Layth ibn Abi Sulaim وهو صدوق صدوق ne walakin ikhtalata jiddan ya samu cakudewar hadda da kirkicewa kwakwalwa sosai falam yumayyib hadithahu baya iya bambance hadisansa wato rika shi sa sai malamai suka ajiye hadisansa ina ba ta gane lokaci yayi mun kara mintuna ma to insha Allah sai mu sai mu tsaya anan ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum